أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة مالكة فصل يستحب تقديم الفطر وتأخير السحور وكف اللسان عن الهذيان والفحش من القول وترك السواك بالرب ترك المبالغة بالمنمرة والاستنشاق أزوى ذلك شمال الفصل wannan fasli ma da ya bude shi da bayanin cewa yana daga cikin mustahabban azumi mustahabbu ana so taqdimul fitri gabatar da buɗe baki wa taqiru suhur da kuma jinkirtar da wato suhur a wurin da yake niyya a nan shine gaugauta wato buɗe baki taqdimi a nan wurin ta'jil wato ana so kenan ga mai azumi ya gabatar da ya gaugautar da buɗe baki in ya yi azumi amma ba wai ana da yin gaugawa ba kai ba zaka sha ruwa ba sai ainihi ya tabbata cewa rana ta wata sai mutum ya tabbatar da faɗuwar rana bayan shigowar lokacin magriba kenan mutum ya tabbata haka sannan zai gaugauta buɗe baki ma'ana kenan ba kamar yadda wato waɗansu ke fahimta ba cewa sai duhu ya gani sai ma an yi magarba mutum yadda da hadisa annabi sallallahu alaihi wasallam kaga wannan sabani ne sabanin abin da ke daidai ne ba wai ire-iren mutanen da bai yarda da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam a waɗannan mutane sun yarda amma ne wato wani abu na jahilci ya kama su ba su da baki sai sun yi sallan magarba to kaga wannan kuma ba daidai bane wannan sabanin sunnan ba ne sallallahu alaihi wa alihi wasallama saboda haka kenan ana son mutum ya bude bakin shi gabanin ya je masallaci gabanin mutum ya je sallan magariba ana son mutum ya gaugauta bude baki wannan ita ce karantarwa annabi sallallahu alaihi wasallam wato fada Allah madaukin sarki da ke kuma atimmu siyama ila layl ku cika azumi zuwa dare wannan bai yiwa ka fahimci wannan aya sai ka koma zuwa ga rayuwa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ya fahimci wannan aya yaya Allah subhanahu wataala ya faɗa mai ma'anarta kuma yaya ya rayuwa da ita in ya azumi ya yi shi yake buɗe baki wannan shine kawai aya ba ta fassaruwa ita da karan kanta sai an koma zuwa ga malamin ita aya din shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to saboda haka kenan wato malaikatu yustahabbu taqdimul fitri ana son gaugauta buɗe baki wa taqiru suhur kuma ana son jinkirta suhur mana jinkirta suhur shine ka kai shi kakkai suhur tun da wuri in dai ba suhur ya zama yana cuta maka ba idan ya zamanto wato yana cuta ma idan ya zamanto in ya jinkiri zai cuta ma saboda zai tsaya cikin cikin ka ko da gari ke wayewa ba kashin daɗin cikin ka to sai ka yi da wuri wannan ba laifi ba ne amma in ya zamanto babu abin da ke cuta ma babu abin da zai ma idan ka jinkirta ya ce wannan shi ne sunan annabi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda ya tabbata cewa manzana sallallahu alaihi wasallama ya zama to tsakanin sahur ɗin shi da kiran sallah wato gwargwadon karanta aya hamsin ne kamar yadda inganta cikin hadisi da saboda ga kenan a sahur wato jinkirta ya sunna ce sunna ta mustahabi kamar yadda malik ya wani a nan wurin sannan shi da kanshi karan kanshi sahur akwai albarka cikin shi kamar yadda ma yake ce tasahharu fa inna fi sahuri baraka ko fi suhuri baraka wato a cikin suhur akwai albarka suhur shine ainihi wato abincin da zaka ci suhur kuma shine aikin aikin cin abincin da zan iya yin loma kana ci kana ɗebo abinci kana ci ko da bino kana ci da sauransu wannan shi ake ce ma as-suhur amma abincin shine as-suhur to saboda haka kenan waɗannan abubuwa guda biyu duka ana so wato mutum ya bi dokoki kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya tsara wa kaful lisani kuma ana son kame harshe anil hadayani daga ainihin shirme daga magana wadda take magana banza da wuri magana da ba ta da amfani ko kaɗan a cikin rayuwar mai harshe ana so mutum ya kame harshen shi daga wannan ba kai ba gamsi ba kai ba zage-zage ba bace-bace ba kai ba abubuwa irin na wulakanci da bakinka wannan duka wato ana son mutum ya kame daga wannan domin sakin harshen kai ya ta magana ya ta faɗin abin da ya ga dama ya zage wancan ya baci wancan ya wulakantar da wancan yana rage ma ladan azumi ko da azumin ka yayi to amma kuma kaga ladan azumi ta rage wanda ya kamata a ce mai azumi in ma ba a kara mai ba ga ladar da za a bashi to ba za a rage mai ba wannan shi ne kamala ga mai azumi zama to wato baki ɗaya irin shi yadda Allah subhanahu wataala yake so haka zai kafin bakin shi daga abin da bai dace daga karambani da shishiki na magana wanda yake ba da umarni ko kaɗan cikin rayuwar shi bai kara shi a cikin rayuwar shi sai dai ma ya rage mai mutunci a wurin mutane wal fuhsh haka ma ana son kamewa daga alfasha albasha wato shi ne maganganu ne waɗanda suke biya maganganu ne waɗanda ba su dace ba minin kauli na magana watar kusiwa kibiyar rukubi kuma ana son yin barin yin akawa gida abin da yake ɗanye ne iccen da yake ɗanye ne idan mutum zai yi asawaki da ɗanye to musu haɓi ne ya samu busasshen asawaki ya zan yin asawaki da shi yana gyara bakin shi ya goge bakin shi da asawakin da yake busasshe domin ɗanye a cikin shi akwai danyantaka zai zama to kamar kana cin wani abu ne ɗanye sannan kuma a cikin shi akwai wato ɗanɗano sabanin ya riga ya bushe saboda haka ake son mutum ya bari wa tarkul mubalagha da kuma barin kai matuka fil mabati a cikin kurkura baki mutum ya kai matuka wurin kurkura baki wal istinshaq da kuma shakar ruwa sai ka sha sannu sannu ka sha da sauki karka ja su sosai ta yadda har za su shiga a cikin jikinka su kai ga makogwaro har su shiga cikin cikinka to duka wannan wato ana son mai azumi ya bar waɗannan abubuwa manzo Allah ya ce wa balan fil istinshaq illa an takuna sa'i ka kai matuka a cikin shaka ruwa a lokacin da kake arwala sai in kuma ka kasance mai azumi ne da haka mai azumi kenan ba zai kai matuka ba wurin shakar ruwa inda ba abin da za a yi shi ne zai shaki ruwa baki baki kaɗan ya haka ba kurku da baki mutum ba zai kai matuka a cikin shi ba wa saumu yawmi arafa sannan kuma ana son azumtar ranar arfa li ghairi hajji ga wanda yake ba mai aikin haji ba wato ranar arfa tana daga cikin manya-manyan ranaku na duniya masu daraja a wurin al'umman musulmi bar a cikin yini ma yini dai babu yinin da yake daraja rana arfa a cikin kwanukan masu falala na musulmi babu yinin da yake darajar ranar arfa yini ko kwanakin ramadana ba su kai wannan yinin daraja abin da ya yi wannan yinin daraja shi ne daren lailatul qadr amma ba yinin ta ba daren ita kuma daranta babu daren da ya kai albarkar shi babu daren da ya kai matsayin shi a wurin Allah duk wani dare bayan shirki ko darare masu daraja daren juma yana da daraja daren litinin yana da daraja daren alhamis yana da daraja amma bai kai bai kai darajar ranar juma'a to haka su kuma wato daren juma'a da shi kuma bai kai darajar daren lilitin kadar daren haihuwa da sallallahu alaihi wasallam dare ne mai daraja amma bai kai darajar ليلة القدر كما إن الله سبحانه وتعالى بينه سوى ليلة القدر خير من ألف شهر rana arfa wato yini ne da Allah subhanahu wataala yake alfahari wa mala'iku da shi yana ce mala'iku unzuru li ibadi unzuru ya mala'ikati li ibadi ku kalli bayina ya ku mala'ikuna a tauni shaksan gobran sun zo mani wato kai ya musu birci birci ga kura gare su suna sanye da kayan da suka ba kayan duniya ba ne ba kaya bane da za ka zo ka ka sanya ka shiga cikin gari ba kaya ne na wannan wurin wanda duk wanda kaga ya sanya su ya kasance da gashi gaba Allah subhanahu wataala to wannan kayan ranar afa Allah subhanahu wataala yana amfani da su saboda matsayin da ke ga wannan rana Allah subhanahu wataala ya shar'anta mu mutanen da suke sasannin duniya waɗanda su ba a hilin arfadin suke ba Allah ya shar'anta musu da shi azumin wannan yinin saboda wannan yini idan mutum ya zunce shi da imani da kuma neman lada zai samu wato yari wasu nubban shekara da shekara da ta wuce da kuma shekara mai kama wasu nubban da suke kananan su nubban ne wa yau mutum su'a wa ashura kuma ana son ranar azumtar ranar tasuwa da ashura wato tara ga watan al-muharram da goma ga watan al-muharram goma ga watan al-muharram shine ranar da Allah subhanahu wa ta'ala ya tsayar da annabi Musa alayhi salam daga Fir'auna domin godiya ga Allah subhanahu wataala annabi Musa ya zunci wannan rana da aka gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yace nahnu ko ana haqqu bi Musa minku na ji ku cancanta annabi Musa saboda ni annabi ne shi ma annabi da haka manzo Allah sai ya zunci wannan rana kuma ya umarni da ya azumi wannan rana saboda annabi Musa alaihi salam ya zunci kun ga kenan akwai munasaba tsakanin wata daraja da kuma wata ibada wani abu da ya waru ana iya mai azumi ana iya mai wata ibada amma wanda ke iya wannan shine annabi ko manzo mutane ba su iya yi idan wata rana da daraja ka ce bari ka kebance ta da biki ka kebance ta da murna ta a Allah bai sanya ka ba Allah bai sanya ka ba in kai kai bid'a in kai ka saba ma Allah ba ka da lada ko ne wurin Allah domin inda alheri ne da shi wannan mai daraja din ya dauki wannan rana da daraja ya raya ta da ibada ya raya ta da wani abu amma kun ga annabi Musa ba yawa ta ya zuci wannan ranar da son zuce shi da abin da kaga annabi yayi Allah ya sanya shi to shi yasa shi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya sanya shi amma sai Allah ya kaddara ya umarce shi da ya tambaye ya gudu dan suke azumta wannan rana da suka azumci wannan rana manzo Allah ya tambaye su suka ce ran na annabi Musa Allah ya tsaratar da shi kuma ran na ya azumci wannan rana saboda godiya ga Allah manzo Allah shi ma zai ce bari a azumci wannan rana ita kuma tasuwa wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan yayi umarni da azumci rana Ashura sai ce to a saba mai dubi wanda ke so ya azumci Ashura ya azumci wata rana gabanin shi ita ce tasuwa da ranar tara ga wata al-Muharram ko kuma ga azumci wata rana da ke bayan shi ne sha ɗaya ga watan المحرم تسوى النبي صلى الله عليه وسلم ياي الكوري cewa in Allah ya kashi ba dai zai amince ta to amma Allah subhanahu wataala ya kaddara wato wannan magana da manzo sallallahu alaihi wasallam yayi da wata biyu Allah subhanahu wataala ya tabbare shi ya koma wurin Allah subhanahu wataala man ka ko wata ni bai mai duniya bai koma a wurin Allah ta'ala kenan ya shar'anta mana cewa in Allah ya kai shekara baɗi zai azumci wannan rana kenan sunna ko bai azumta ba duk da yaji zai azumta ya ce mana kenan mu azumce ta na'am azumi shi ke irin namu irin namu shi su ma suna yi ne da shi suna yin sahur a lokacin da muke yin sahur sannan kuma su yi da baki amma su suna jinkirtar da da bakin su isa manzo Allah ya ce a saba musu manzo Allah ya ce a gaurata saboda kan bai kama da yahudu mun gane ko wa salatati ayyamin min kulli shahr sannan kuma ana son azumtan kwanaki uku daga kowane wata wala tastassu bil ayyamin bihi ba su kadaituwa da kwanaki masu haske kwararen kwanaki ma'ana ma'ana abin da yake nuna a nan wurin kowane wata da ana son kai azumi ai ana son ka azumci kwana uku cikin kowane wata ko farkon shi ko tsakiyar shi ko karshen shi ba su kaɗaituwa da kwanakin da ake ce ma al'ayyamin biyu wararen kwanaki su ne abinda za ki ce musu wararen kwanaki saboda a cikinsu wata yake yin haske sha hudu ga wata sha uku ga wata sha hudu ga wata sha biyar ga wata a lokacin wato wata yake hitarwa ya haske sosai sai sa ake kiransu da wannan suna to amma gaskiya hadisi ya tabbata cewa su ne kwanakin da za a zunta su ake kebancewa wannan ijtihadi ne na malamai su ce ba ba su kebantuwa da waɗannan kwanaki a suna kebantuwa da su saboda su ne shari'a ta ce a azunta in ba su wanka azunta kayi wani abu da shari'a ce ba ta yi sha uku sha hudu sha biyar in sun samu in ba kai ba kuma ba wani abu ba ne dama mustahabbi ne ولا يكره كما باء كابر باء كرهن صوم يوم الجمعة منفردا أزمت لنا الجمعة كدي باء كرهن تاتا معناك أزمت لنا الجمعة كدي ومكروه بس كدي تاتا دا أزم وتي كوي لنا الجمعة أزم ذاك فما قلت يا أنا أقول كرهن تياتي ba a kebanta ranar juma da aji ba a kebanta ta da aji domin kebanta ta da aji ya nuna ne wato kama allah ne shara'a wadda ka ba in mutum na so ya mutu ranar juma an yi alhamis sai ya wuce shi ne kawai ita kuma rana sauran ana azumi za ka in son samu ne ka yi alhamis ka yi juma'a in za ka yi juma'a ne to amma a ijtihadin malamin malikiya sun ce ba makruhi ba ne azumta ranar azumi shi kadai ranar juma'a shi kadai wa yukrahu kuma ana kyamar zauku albilhi wato dan talbishi idan mutum na azumi yana da ruwan miya ko yana da sassalat ko yana da tuntumati ko yana da tun ya kuwa ko yan maka da sauransu bai dace ba da shi ya lasa wannan ɗanɗana abin da yake lasa wani su ya yi shi ya fi ko bai kai ba wannan makaruhi ne wa makihu kuma haka ma tsohon da shi ɗanɗana ya tsohon da shi duka amana wa muqaddimatul jima'i kuma ana karanta wato magabatan jima'i wato abubuwan da suke a gabatarwa ne na jima'i waɗanda sukan faru gabanin da namiji sadu da kiyamaci kalkobilati kamar sumbata da baki baki da baki bakin namiji da mace mutum na azumi ya gaba baki shi na mace wannan ma makruhi ne bai dace ba ga mai azumi ya yi wanda ya shagalta da ibada na ainihi wanda Allah subhanahu wata'ala ya wajauta mai bai kawata a ce kuma ya rabu da wani abu na sha'awa ba walmubashara da kuma runguman juna ma'aurata biyu su rungumi junansu wannan ma makaruhi wadda fakkur kuma ana kyamar wato tunani tunani na mi na sha'awa tunanin mace kana azumi wannan makaruhi wannan warin mustadami da kuma kallon da yake dawwamin mene ka kura mace idanu kana ta kallo ko kura ma mata kana ta kallo kana azumi in wannan ta wuce ka duba ta in wannan ta wuce ka kalle ta kai ta kalle kalle tana azumi wannan ma baya da kyawu makruhi ne ga mai azumi sai ya nisance shi wal mula'aba da kuma wasa da juna wasa tsakanin miji da mata in ulimati salama ko da kau an san kubuta daga cewa ba za a wuce daga wasan nan bane daga wasan za a tsaya ba ko da an za ka nan bai kamata a yi ba wa illa ba ka ba fa yahrumu zalika alai in an zo za a wuce wato kuma kenan mutum ya san ba ya hakuri daga wasa ya tsaya nan wurin in wasan ce ka san ka tsaya daga wasa to musulmi amma in ka san za ka iya wucewa wani bala'i zai iya biyo baya bala yake fa yahrumu zalika alai wannan yana haramta a kan shi kenan wasan ta zama to haramu saboda za a aikata haramun to ita ma wasa haramun ce wala yuftiru sa'imul mutatawwi'u mai azumi na nafila ba zai karya azumin shi ba da azimatin saboda wata niyya ba aw ghairiha ko kuma wani wata niyya din saboda wata niyya daga ya dauki azumi kuma ya karya wannan azumi wa in halafa alaihi bi talaqi talat ko da kan wani ya mashi rantsuwa da cewa in bai karya azumin nan ba zai yi saki uku ko da abokin ka ko wani makaucin ka ko wani aminin ka ko abokin wadanka ce ma ga abinci ka ci ya azumi kake to wallahi baka ci ba sakin mata da zan shi mala yace ko da yayi rantsuwa akan shi wani ya rantsi akan shi cewa zai yi saki uku to bai kamata awil iski ko kuma yanci yan tabawa malam yace ko da ko kuma shi kan shi mai azumin ya rantsuwa akan wannan kunne ta to sai a karya rantsuwa karya rantsuwa sai a yi illa an ya kuna ahada walidai sai in ya kasance ɗaya daga cikin wato kowayen shi ne guda biyu uwar shi ko baban shi ɗaya daga cikin su wani ya ce mai ya karya azumi idan ya zama to shi ne to shi kenan babu wani ne idan ɗaya daga cikin uwayen shi wani ya ce mai karya azumin sai ya karya au shekuhu ko kuma ya zamanto malamin shi ya ce mai karya azumi fa innahu yuti'uhu lalle shi mai azumi zai ma wannan wanda ya ce karya azumin ko malamin shi ko malamin shi guda biyu zai musu biyayya idan kana ala wajhi rafa idan ya zamanto ta huskan tausayi ne li idamati sawt idan ya zamanto ta huskan tausayi ne li idamati sawmihi ga dawwamar da azumin shi ma'ana in mahaifa sun ga ka galabai da ka sha wala suka ci karya su suna tausaya ma cewa in ka ci gaba da azumin nan wahala za ka yi sosai ciwo za a taso ma rashin lafiyar za ka yi ka karya ko kuma malamin ya san wannan azumi ba ka iya shi sai ke ka karya shi kenan in ba ta wannan hanya ba su ma wayan in dai haka nan dai kawai zan cewa ka karya azumi ba za ka yi musu biyayya sai in ka fahimci sun ji tausayin ka ne ka sha wahala ko kai wani aiki ka ga zuwa ka je kofi sai kwanci ba kana ka kamar kana daukar rai to a wannan lokaci da za ka musu sai ka musu biyayya saboda ka san sun ce ka aje azumin ne saboda ni saboda tausayin ka tausayin ci gaba da azumin ka wa man afṭara fi nahari ramadan duk wanda ya karya azumi a tsakiyar ranar ramadan ko a tsakiyar yinin ramadan amdan da gangan ya karya wannan azumi da gangan ya zan cewa azumi yake ba mantuwa ba ce ko kuma ba matsa mashi aka yi ba da gangan ya karya wannan azumi au sahwan ko kuma a malayin ce da mantuwa man cewa ya yi ya karya wannan azumi ya rabta ne waje ba alaihi gaba wato ranka wannan azumi ya waje ba a kan shi dole ne ya ranka wannan azumi wa ya damu yana yin zunubi in ka na amdan in ya kasance da gangan ya karya shi amma inda mantuwa ne da darabkana to babu zunubi a kan shi malam yake sai dai nan ma ya kafara wa tajibu alaihi kafara kafara tana wajaba akan mai azumin da ya karya azumin shi a cikin watan ramadan bi ahadi salatati ashiya da daya daga cikin abubuwa guda uku ala taqyir akan zabi ya zaɓi ɗaya daga cikin wanda yake ganin yana da sauƙi garin su yi wa yarin ma ya kwamu sittina miskinan ita ga fara nan ko dai ciyar da miskini sattin da jira su miskinan da suke mabukata ne ba su da sai ka ci da su ka ciyar da su ka ba su abinci ka dawa abinci ka kira su ci abinci gidan mun gane ko kuma ka ba su ko dai ka ba su shi da wuri ko kuma ka ba su shi danye zai sarrafa gidajen su kulla wahidin kowane mutum daya kullu wahidin muddin bi muddi sallallahu alaihi wasallam kowane mutum za a baya mudu da da mudin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa huwa afdalu shi ne mafifici wato wannan shi ya bulada shi ya falala kun gane saboda kayi taimako ka samu waɗansu bayan Allah da suka suka yi kwanaki ba su ci abinci ba ka taimaka musu da abinci shi yasa ya falala domin wannan amfanin shi yana ketarawa ne zuwa da wasu sabanin in za ka yi hazumin wata biyu kai kaɗai ya sha wani shayi kowa ba aw siyamu shahrayn mutatabi'ain ko kuma azumtan wata guda biyu a jere ba da rai mutum ya tsaya aw itqu raqabatin mu'mina ko kuma yan tawiyan bawa mu'min wayan bawa ya da yake mu'mina ce familatin kuma cikakkiya wata wato ba tarba tarba ce cikin ta ba ko kuma ba wai akwai wani tarayya a ciki ba ko akwai wani nakusa a ciki ba cikakkiya ne shi mun gane ko to ɗaya daga cikin waɗannan mulaffaqatin to zama to kuma mulaffaqati ghairu mulaffaqatin ba wanda ake tarayya da ita ba ba rabi ta wani ba ce rabi ta wani ba ce shi wannan ba wannan mutum guda ne ba mun gane ko sharima ce ta zama to kuma la'ayayya ce ita wuyan bawa ma'ana bawa ne la'ayi ba bawa ne wanda yake da aibi ba wanda aibin shi yake hana ya zama to ya wadata a wurin yanta shi sannan mu ya yan togar shi daga zunubin da ya mu Allah subhanahu wa ta'ala cikin wata ramadan ba la tustahaqqu bi wajhi ba a cancanta ta da kowace irin fuska ma'ana ta mutum guda ɗaya ce kawai saboda haka kenan idan mutum wato ya karya azumi da gangan cikin watan azumi cikin watan ramadan wannan shine horon da Allah subhanahu wata'ala ya mashi hukumar da Allah zai mai ke ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa guda uku kuma abubuwa guda uku zaɓi ne ina ga wanda ya sauki jirgin su shine ciyar da miskini sittin ya fi sauki amma azumtan wata biyu jere yana da wahala tunan da bai hakurin azumin rana ɗaya ba yana yin hakurin wata biyu ka ganin ma ba Allah ya kiyaye ba in yau ba karya ba gobe sai an karya shi saboda haka wanda ya yi sauki duk da yake ba sauki bane ga talaka in ya zama to shi ma miskinin ne kamar yadda ya faru zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutum da ya zo ya kasa yin hakuri ya sadu da matar shi a nasu kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana kuka yana cire gashin gemun shi wanda Allah halaktu wa halaktu na halaka kuma na halaka ina ba ta azumi na kuma na ba ta azumi wanda Allah ya ce fa ma halaka ni halakar da kai yace wa qatu ahli fi ramadan na wada ba yari na cikin wata ramadan wanda Allah sallallahu alaihi wasallam yace mai ya kai kafara Allah ce mai kai azumin wata su mun ga Allah azumin ranar ɗaya na kasa yin hakurin da gare ta nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to ka yaka yan tauyen ba wa nabi sallallahu alaihi wasallam ina za a samu ba ya za Allah ce ka je ka ciyar da biski ya sattun ce man zala san duk faɗin garin madinan nan ba talaka da mace na kowa talauci ba ya ba ya aji za Allah ya sami shi ana na ana na za kama annabi sallallahu alaihi wasallam babban saumu na rabi sadaka irin wanda yake ɗaukar wajen sa'i sattin kama annabi sallallahu alaihi wasallam za Allah ya ce je ka ciyar da mishi za Allah ya ce ma bai da lagatai tsakanin hilin garin madina ba shi ba mutum ne yake gida ba na da yunci da iyali bala ya ce ka ce da iyali saboda haka kenan a halaka ne halaka ne mutum a karya azumi da kuma musamman ma in ya shayi tsakanin shi da iyali shi kuma mutane ya ji tsoron Allah mutane da yawa suna da suna karya azumin su ana azumi wannan yana faruwa ma saboda karancin tsoron Allah mutum kuma mutum ba abin da zai ba ya kafaran babu yan tabawon babu abin ta wata ba ya ciyar da musulmi ba abin da zai shi saboda sirri ne wajen yayi da shi ne sai Allah musamman ma sababbin an ga yadda ake ma'aure tab da ramadan ana gari kamar wani abu da ya ce da ya azumi dace mutunta sai a yi matsala ce wannan babba a da bayan azumi ce ya ce bayan azumi shi a mata aure ko kuma tun da wuri bayan azumi ya zo sun saba sun saba da junan shi ke amma na kawo ma mace kwana uku ta kawo ta a ce azumi na ka ganin ba Allah subhanahu wa ta'ala ya taimaki mutum bai sunan Allah abubuwa za su ci faru wani ma yana yin jawabi sauran ya mamu jami'a wani yana yin yin azumi ce da baya duniya da duk yana yin waruwa ga mutum wala kenan kaga abin da yake sunna ne ya jawo ma wato aikata haram azumi ya sa wani da daraja da kuma azumin watan ramadan ya shi ba dai masu kyau saboda haka kenan wajibi ne ga musulmi ya kiyaye inda insha Allah ta'ala na duka wa man afdar ya ce inda daga karya kan alaikum salam oh to ita mace abinda malamai suka ce shi ne za a duba gani inda son ta haka ita ma sun ta yi su biyu zai sun tafa amma in maza mata ne a da son ta wani sama ita ta tashi aka karya ko kuma da ya nema a yin kuma ta yi masa biyayya nan babu biyayya nan lafa ta da kawai ne bi ma kawai tsari nan ba wata biyayya da kawai saba maza to in ta mai biyayya sun yi tarayya cikin laifi ke in kuma matsa mata haka yi da shi ke nan shi ta kama banda ne na to ko azumi ya wani rana alfa malamai suka su gida biyu ko suka ce ba a yi shi kuma suka ce ana yi ko da wani rana amsa su malamai suka ce a rushe wasu kuma suka ce a kana yi azumtar juma'a sai ka gama da ko kuma ka azumce da ita ka azumci lahadi da hadisi ya zo ko dai ka azumci wani ne gaba na asabar ko kuma bayan shi in kayan haka nan ya yi koma amma dai abin da ya gaskiya ko da shi kaɗai za ka yi saboda min wannan azumi ne wanda yake da mahwari azumi ne yana da sabab saboda shi ne rana kamar lokutan da aka hana sallah karin ka shigo masallaci an hana nafila cikin masallaci bayan lasa da bayan kare sallah su ba kai to amma an ka shigo cikin masallaci ba dole kai tahiyatul masjid ko da sunna ce mawalin wannan ta yi masjid shi ne shigowa cikin masallaci ba za ka zanna ba to haka ba wannan in ya kama rana arfa saboda rana arfa din ne ai ba ke bantar ranar juma'a kai da su amma a ke bantar da azumi shi ne ba ya ce saboda ai cikin azumin watan ramadan asabar nawa ne kaga duk wannan tana da mawali saboda haka kenan ba ya da wani insha Allah sannan wasa ne da ibada abinci kullum ba jin shaƙi ba a baya ko wannan na kula da sai dai istighfari tuba wurin Allah amma bai daidai ba wasa ne da ibada amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna in kana azumi aka kira ka walima tana da zafi walima daban kawo abinci daban walima ita ce abincin walima shine abincin aure kaɗai ake ce ma walima abincin suna ba walima ba abincin waji ba walima ba abincin da aka yi aure aka kawo wa mutane su ci aka gayyazo mutane su ci domin sa sai addu'a ga ma'aurata samu albarka samu kwanciyar hankali da zaman layi a cikin auren su wannan abincin shi ne ake ce ma walima wanda ba shi to wannan kana iya aji azumi saboda shi an kawo kuma kana iya ci gaba da azumi kana da dai zabi nan wurin ka kai ba kai ne na'am ina filin eh in ya wahala sai ya yi shi ko na farilla in ya wahala ba sai ya yi ba ko na farilla ma ka sha wahala sai ya yi shi amma mutum ji tsoron Allah domin wani lokaci abin da ya saba da bai shi hana irin abubuwa wani ba wahala ba ce kawai yin wacce ta kai yana iya jibirin yin waha a sharuwa amma kuma kawai sai a kare azumi ce an ce in mutum ya ji wahala ya ji azumi to kaga kenan nan wura abin da ake so shi tsoron Allah mutum ya sa tsoron Allah gaba ya makan shi adalci san wa cewa Allah sai ya tambaye shi ta abin da kai Allah tambaye ka a ranar kiyama اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين